رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a darasin farko a yau talata sha hudu ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda za mu fara littafi na albalagatul wadiha yau kuma shine yini na nawa a watan bature ashirin da biyu ashirin da biyu ga watan biyu kenan shekara ta dubu biyu da biyar meladiya kai tsaye ba tare da wata mukaddima ma za mu ci gaba kawai tunda shi ma su ma masu littafin sun yi mukaddima mukaddimar daga kanta za mu fara inda ya sa mukaddima sai ya sa alfasaha albalaga al'uslo alfasaha albalaga al'uslo kai tsaye sanan za mu fara karanta mai
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة الفصاحة والبلاغة الفصاحة البلاغة الأسلوب الفصاحة الظهور والبيان تقول أفصح الصبح إذا ظهر والكلام القصير ما كان واضح المعنى سهل اللفظ جيد السبت ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيها جارية على قياس الصرف
نعم بينة في معناها مفهومة عذبة سلكة wato yana son ya fara da waɗannan kalmomi guda uku a matsayin mabuɗi a littafin wato menene alfasaha sannan bayan ya gama da shi menene albalaga sannan kuma abu na ƙarshe menene al'uslub waɗannan suna da muhimmanci mutum ya san su musamman idan zai rika karatun littafi na adab ko kuma littafi na balaga to sai fara da fasaha lafazin alfasaha a yadda yake din da sa da kuma ha shine az-zuhur wal bayan wato fitowar abu fili ko bayyana abu bayyana shi ko shi ya bayyana da kansa fitowar sa fili ko a fito da shi fili kakance a cikin larabci afsaha subuhu kana nufin zahara subuhu wato gari ya waye kenan wato gari ya yi tangararan ya riga safiya ta yi wal kalamul fasih idan ko kaji an ce al kalamul fasih wato zance mai fasaha shine mai ma kana wadihal ma'ana sahlan lafzi jayyid sabki wato abubuwan nan guda uku lalle a same su واضح المعنى abinda ma'anarsa take fili kar mutane wani ya kallo wani na kallo wani ba a san bane kace da ka faɗa galibin mutane takwas tara cikin kowane mutum goma ya zanto sun san me ka faɗa dan ma'anan a fili take sannan kuma sahalan lafzi lafazin sai zanto mai sauki ne wato lokacin da kake zance ka kawo kalmomin da masu sauraron ka sun fi sanin su kar ka kawo bakin kalmomi wani lokaci waɗansu sukan ɗauka birgewa ne kawo baƙuwar kalma har sai an je an duba kamus sannan a fahimci mai kace to wannan baka da balaga mai balaga yakan zaɓi lafazi mai sauƙi wanda mafiya yawan mutane sun san shi sannan kuma abu na uku jayyi da sabki wato kyawun zubi domin asabku shine zubi an fahimta ko wato kalmar da ya zanto ta zo a farko ita ta zo a farkon wadda ka gani a ta biyu ita ce ta dace da wurinta na biyu inda za a ɗauki ta farko a mayar da ita ta biyu ta biyu a mayar da ita ta ɗaya za a ji bai daɗi ba wato kenan zance mai fasaha shine wanda ya cika waɗannan ka'idoji guda nawa guda uku na farko alwuduhu fil ma'ana sannan as-suhulatu fil ashab fil alfaz sannan kuma aljawdatu fis sabt wato zanto yana da zubi mai kyau kowace kalma ta dace da inda aka sata سواء جاءت أولا أو وسطا أو آخرا جاء جاءت في محلها المناسب لها سيكمي ولهذا ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه دن هكا في زنتي فسيه يا زما كو واجبي ne kowace kalma fihi a cikinsa ta kasance mai jariyatan alal qiyas sarfi za ta gudana a bisa ga kiyasi na sarfu wato karka mulguɗa kalma don ƙoƙarin larabci ka faɗi abin da ya saba wa kiyasi mizanin awon kalmomi da aka saba amfani da shi a ilimin sarf bayyinatan fi ma'anaha ita kanta karan kalmar idan an ɗauke ta ita kaɗai kafin a sata a jumla ya zanto bayyananniyar ma'ana gare ta mafhumatan za a fahimce ta da ka fahimce da ka faɗe ta azbatan salisatan azbatan mai daɗi domin alma'ul azbu ai ruwan daɗi wanda ba na zartsi ba kenan to akwai kalmar da an faɗe ta zaka ji daɗin ta ba daɗi da ake riskarsa da harshe ba a wanda ake riskarsa da hankali wannan kalma tana da daɗin faɗa to shine azbatan sannan kuma salisatan haka kuma mai sauki wato mai sauki wadda ba ta da nauyi a kunnen mutum akwai kalmar da zaka ji tana da nauyi a kunne wannan kuma ya danganci kalmomin da aka gina ko kuma haruffan da aka gina kalmar da su wani lokaci suna da tasiri wajen a kunne ka ji ba daɗin ji to azba mai daɗin faɗa ta fuskar hankali zaka hango ta kaji tana da daɗi sannan kuma salisa mai sauƙin saurare a kunnen ka zaka ji cewa wato ba wani wahala wannan shine zance fasihi kenan sai وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت معذوفة الاستعمال بين النادبين من الكتاب والشعراء أيه.
لأنها لم تتداولها ألسنتهم ولم تجد بها أقلامهم إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال ممتاز وإنما تكون الكلمة كذلك كلمة ذات زمهكا يد مكفأة بايتنا إذا كانت مألوفة الاستعمال in ta zanto an saba yin amfani da ita kalma ce wadda marubuta da wannan yaren da kake magana da mawaka ko masu rubutun zube na wannan yaren da kake magana sun saba yawan amfani da ita ita ce ma'lufatal istimal amma idan ka kawo kalma bakuwa wadda masu magana da yaren ila ma wani sai shekara bai taɓa yin amfani da ita ba kuma bai ji to bai taɓa amfani da ita ba amma ka kawo ta dan burgewa to su a wurin masu balaga wannan kai baka cinye ba ya kamata ka kawo wanda aka saba ji ma'lufatal istimal bainan nabihina a tsakankanin annabihina masu kwazo ko masu hankali min kuttabi cikin marubuta wa shu'ara ko mawaka akan yawan kawo ta a rubutu na zube ko a waye li'annaha lam tatadawalha alsantuhum domin harsunan su ba su yi bayayya da wannan kalmar ba walam tajri biha a kalamuhum alƙalumman su ba su gudana ba suka tsiyaya tawada wajen yawan rubuta ta illa li makani min husni sai dan matsayin da take da ita min husni na kyau wato idan kaga mawaka suna yawan faɗin kalma ko marubuta suna yawan amfani da sirrin rubutawa to saboda tana da matsayi kenan a cikin yare da ba ta da matsayi sai ta zanto cewa tana can ajiye a cikin kamus sai kawai wata rana a kawo ta ina fata an fahimta dan dai kar a manta da yare amma irin wannan boyayyun kalmomi da ba a kullum ake amfani da su da gobe ba in ka ɗauko su za ka yi magana da su su a wurin malaman balaga kai baka da fasaha kawai ina fatan kun fahimta wato illa li makani sai dan matsayin ta ita wannan kalmar min al husni na kyau bistikmaliha jami'a ma taqaddama min nu'util jawdati wa sifatil jamal saboda ta cika duk abin da ya gabata min nu'util jawda na sifofin kyawu wa sifatil jamal da kuma sufofi na kwalliyar zance aljauda kyau kenan nu'ut jam'i na annat wato sifofi kenan sifatil jamal sifofi na kwalliya na adam magana to ana yin adam magana ko da zance in kalma ta zama wato in zancen ya zama yadda muka faɗe shi a baya alwuduhu fil ma'ana as-suhula fil alfaz sannan kuma aljauda fi sabki wannan shine zance kai masa kwalliya kenan sannan kowace kalma a karan kanta ta zanto an santa ma'lufatan bainal ma'lufatan istimal bainan nabihin min al-kuttab wa shu'ara sai me والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاتتها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه لأن الألفاظ أصوات فالذي يطرب لصوت البلبل وينفذ من أصوات البوم والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متناثرة الحروف جميل والذوق السليم wato ɗanɗano wanda yake lafiyayye lafazin azzauk ɗanɗano ne to kasa akwai ɗanɗano na harshe dan ka ji zakin abu ko gishirinsa ko ɗacinsa to nan baki ake magana ba ɗanɗano na hankali kana cikin masu hankalin da suke iya jin ɗanɗanon zance in yana da zancen in yana da ɗanɗano ko in ba da ɗanɗano kuma ka iya bayani to wannan ko baiwa ce shine ce az-zawqu salim lafiyayyen dandano huwa al-umdatu fi ma'rifati husn al-kalimat shine abinda ake dogaro da shi wajen gane kyawun kalmomi wa salasatiha da saukin su kar wani ce to ya zan yi in gane kalma mai kyau in gane kalma mai daɗi sai ce wannan fa baka da wani ma'auni wannan ya tanganci in kana da zauki in baka da zauki ba za ka gane ba amma duk mai zauki zai gane kuma da ya gane sai kaga duk sauran mutane masu zauki irin ka sun yi tarayya kai da su iri daya an fahimta ko wa tamyiz ma fiha da kuma bambance abin da ke cikin ita kalmar rarrabe abin da ke cikin ta min wujuhil basha'a na dalilai ko ko fuskoki daban-daban na muni idan mummunar kalma ce mai zauki mai kyau zai ce wannan kalmar ba ta da kyau ko mummunar kalma ce a ce saboda mai ce saboda kaza saboda kaza saboda kaza shine wujuh na albasha'a albasha'a munin abu kenan alqubuh kenan wa mazahir istikra da kuma dalil ko ababai da suke bayyana na sarari da suke sa a ki kalma saboda dalili kaza saboda dalili kaza li'anna al-alfaza aswatun domin su lafazza dukkan su kowanne na bada sauti ina fata an fahimta yanzu kowanne lafazi da zaka faɗa akwai sauti da yake bayarwa akwai wanda yake bayar da sauti babba akwai wanda yake bayar da sauti tsakatsakiya akwai wanda yake bayar da sauti na ƙasa ya danganci haruffan da ke cikin kowane lafazi dan haruffa suna da tasiri wajen wato bayar da sauti ina fata an fahimta yanzu kalmar da ta ginu akan haruffa irin su ha da sha a ciki za ka ji kalma ce mai sauki wadda ta ginu akan irin su da sai ka ji kalma ce kuma mai kwari amma ja za ka ji tsaka tsakiya ne ina fata an fahimta sannan kalmar ta ginu akan ko za ka ji kalma ce mai karfi kalmar ka tana biye da ita ha tana kasa da su gaba daya to haruffa suna da tasiri wajen kalma wani harfa suka tada suka gina wannan kalmar shine zai sa ta zanto mai sauki ko ta zanto mai nauyi ko kunne ya ji nauyinta idan an faɗa ta yi masa nauyi kuma baya da gamman da zai ɗauka to wannan na faruwa a cikin zance li'annal alfaza aswatu sai ke fallazi yafrabu li sautil bulbul wanda yake wato anan wanda zaka ga yafrabu yana jin daɗi yakan ji zaki li sautil bulbul ga sautin kabarai ai an san kabarai ko wani tsuntsu mai yawan a nan da kano hausar kano suna ce masa takwai kwaiwa ko to an san takwai kwaiwa to shi ke wanda yake jin ɗanɗanan shi kasan kukan tsuntsaye akwai wanda yake mai daɗi don haka ma za ka sawo shi a keji kasa don ya sayan wannan kukan saboda kana jin daɗin sa akwai kuma wanda yake ba ko an baka shi ba za ka ajiye ba to fallazi yafrabu li sautil bulbul wanda yake jin ɗanɗano ko daɗin kamar ya tashi ya taka rawa idan ya ji wato sauti na takwaikwaiwa wa yanfiru min aswatil bub kuma yake guduwa baya son ya ji sauti ko muryoyi na album wato wannan tsuntsun nan mai yawa mai idon nan mujiya wal girban da su hankaka an gane ko al girban jam'in na gurab wanda yake gudu idan ya ji irin wannan sautuka yambu sam'uhu anil kalima to wannan alama ce ta mutum yana da zauki yambu sam'uhu anil kalima jinsa za ka ji ya dakuce anil kalma dangane da duk wata kalma za kanar garibatan idan kalmar ta zanto ba kowa ce mutana siratul huruf ba matin da juna da dacewa da juna tsakankanin harfan da suka gina kalmar akwai lokacin da harfan da suka gina kalma za su dace da juna akwai lokacin da ba su dace ba at-tanafur shine rashin dacewar harfa akwai tanafur fil kalma akwai kuma tanafur fil jumla tanafurun fil kalma shine harfan ta ba su dace da juna ba kaga ka hada tsakanin harafin makogaro da harafin tsinan harshe da harafin lebe wani lokacin suka ci ba daɗi wajen ba za su baka sauti mai kyau ba amma idan ya zanto akwai ta ƙaru ina fata an fahimta wajen haruffan ko kuma ya zanto cewa ka fara da harafi mai ƙarfi kuma sai ka bi harafin tsaka tsakiya kafin ka je na ƙarshen ƙasa ka kamar kayi tudu ne kana tafiya akan gangara sama da a ce ka ɗauki harafi mai ƙarfi kai tsaye kuma ka je harafi mai sauki da yawa to sai a ji ba daɗi sosai to sai gaba a samu wato dacewa da juna ba tanafur kishiyarsa shine tawafuk tawafuk ba shine dacewa ba tanafur ya zama kenan rashin dacewa da juna karma idan ta zanto ba kowa ta zanto haruffanta ba su dace da juna ba to da duk wanda yake da zauki mai kyau yan bu sam'uhu jinsa sai ka gana dakusewa idan ya ji wannan kalmar ba na baya jinta yana kyamata kenan sai ce ألا ترى أن كلمتي المزنى والديمة للسحابة الممك- للسحابة المنكرة مم.
كلتاهما سهلة سهلة عذبة يسكن إليها السمع بخلاف كلمة الب- البعاق التي في معناها مم.
فإنها قبيحة تسك الآذان جميل yace ala tara anna kalimatai almuzna wa dima ka dauki waɗannan kalmomi guda biyu kalmar almuzna wanda yana nufin girgije haka kuma kalmar addimatu shi ma yana nufin girgije an gane ko a fara'aitum alma allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun almuznu jam'in na almuznatu almuznatu girgije guda daya almuzn jam'in sa kenan da yawa kamar yadda zaka ce at-tamratu at-tamr al-baqaratu al-baqar kaga da ka cire ta'un ya zama me jam'i idan da- da ka mai da ta'un ya zama me mufradi to kamar haka kenan al-muzn al-muzna yace baka ganin kalmar al-muzna da kalmar ad-dima waɗannan kalmomi kiltahuma sahalatun azba wato lissahabat al-mumtira ana amfani da shi ga girgije wanda yake zubar da ruwa kiltahuma sahalatun kowace ɗaya daga cikinsu tana da sauki azbatun kuma tana da daɗi yaskunu ilaiha sam'u ji na samun natsuwa wajen saurarenta bi khilafi kalimati al-bu'aq sabanin kalmar al-bu'aq kaga akwai akwai abin nan ba daɗi sosai allati fi ma'anahuma wadda daidai take da ma'anarsu ta fuskar ma'ana da almuzna din da albu'aq da addima duk ma'anarsu daya fa innaha qabihatun amma ita kalmar albu'aq ta zanto mummunar kalma ta sukkul azan wato ta- ta- ta- tana dukan kunne haka domin ah, sakka ya sukku wato dukan kenan an gane ko fa- fa- fa aqbala- fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat to wato kalmar wato yadda ka san an harba ta da kunnen ka ba daɗi haka shine tasukkul azab wa amsal zalika kasiratun fi furdatil lugha ire-iren wannan suna da yawa a cikin ɗaiɗaikun kalmomi na larabci ci gaba ci gaba وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك irin wannan yana da yawa a cikin kalmomi na larabci ɗaiɗaikun kalmomi na larabci sassafi yau an tudrikahu kai da kanka ma yan an kyale ka ka iya ka iya fahimtar sa bai zauki ka in kana da zauki in kana da ɗanɗano na jin na jin ɗanɗanon kalma in kana da wannan baiwa din ko malaka din sai ce mi الأول ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته عن مم.
القياس الصحيح مم.
وفضيلتها مم.
أن يسلم من ضعف التأليف مم.
وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة Mm.
كرجوع كرجوع الضمير على متأخر مم.
على متأخر لفظا ورتبة مم.
في قول سيدنا حسان رضي الله عنه مم.
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا مم.
من الناس أبقى مجده الدهر م- م- مطعمة Mm.
فإن الضمير في مجده في eh da ci gaba Mm.
راجع إلى مطعمة مم.
وهو متأخر في اللفظ كما ترى مم.
وفي الرتبة لأنه مفعول به فالبيت غير فقير
to wannan sharuɗa ne zai kawo mana yanzu na yadda za a yi zance ya zama fasihin zance ko ya zanto akwai hikima a cikinsa dole zance ba zai zama haka ba jumla ba za ta zanto fasihiyar jumla ba sai ta saka sharuɗin da zai ambata an gane ko bari mu ce hatta takuna al-kalimatu hatta takuna al-jumlatu a madadin al-kalma fasihatan فلا بد أن تتوفر فيها الشروط الآتية الشروط الآتية هذا ما شرط عليك شرط نفرق سلامتها min ba'ati ta'lib ba sai ku rubuta wannan ba za ku fahimce shi da kyau kawai wannan da in kusanto muku da ma'ana ne salamatuha min ba'ati ta'lib wato kalma ta kubuta daga me abin da ke kira ba'atu ta'lib za'afu ta'lib wato ta kubuta daga rauni na gini raunin gini wato ya zanto cewa a jumlar kalmomin da suka aka hada ta sun dace da juna da zaran an samu rashin dacewar ta da juna to an samu mai da'afu talib ko kuma a'a abinda ake nufi a nan gurin shine da'afu talib wato ya zanto cewa ita ita jumlar kanta ita jumlar wato um, tsarin da aka yi mata tsari ne da mafiya yawan larabawa suke amfani da shi da zaran kayi amfani da jerin kalmomi wanda mafiya yawa jumhurun natiqina bil arabiyya al fusha galibin masu amfani da harshen larabci lafiyayye ba sa amfani da shi jumhurin su mafiya yawan su ba sa amfani da shi sai yan kaɗan daga cikin su to wannan ana kirga shi a matsayin da'af rauni ma'ana ka gazancin kila ba kuskure bane ba a larabci amma ba shi aka saba faɗa ba ka faɗa abin da kila kafin a faɗe shi wato za a daɗe sai na a faɗe shi to to ya kamata ku ka faɗa abin da shi aka fi faɗa kenan dole da kalma ya zanto ta kubuta daga me da'afu ta'lif to da abu talib din shine shine ya faɗa mana shi a nan gurin yustartu fi fasahati tarkibi fawqa jarayani kalimatihi al qiyas sahih bayan kalmomi sun gudana akan ma'auni kyakkyawa na sarfu wa suhulatiha sun zanto masu sauki to dole zance ana shartanta an yaslama min da'fi ta'lif ya kubuta daga abin da ake kira da'fu ta'lif idan muka san me da'fu ta'lif ganin shin zai bayyana sai yace wa huwa khurujul kalami an qawaidul lughati almi al-mu'tada wato zance ya fita daga ka'idojin larabci da aka saba al-mutarada ka al-mutarada waɗanda ake yawan amfani da su sune al-mutarada wanda ake yawan amfani da su kaga ka iya kawo zance ana amfani da shi a larabci lakin laysa bi sifatin mutarada wa innama bi sifatin shazza bi sifatin qalila bi sifatin nadiratil wujud idan ka kawo zance a hanyar da kaɗan ne ake amfani da shi to wannan akwai mai kenan a ciki ba'af ka ruju'i damiri kamar ka dawo da damiri ala mutaakhirin lafzan wa rutubatan akan lafazin da shine mutaakhir wato ga ka'idan damiri shi ya kamata ya udu na ilal mutaqaddim la ila al mutaakhir ina fata an fahimta domin yanzu idan ka ce ra'aitu khalidan ma'a akhihi akhihi dan shine me الضمير يعود إلى ماذا يعود إلى خالد وهو متقدم رتبة ومت... رتبة ولفظا خالد ya riga wucewa kuma dama haka ya kamata ya riga wucewa din to ka'idan lamiri ya koma zuwa ga abin da ya wuce amma kar lamiri ya zo zuwa ga abin da yana gaba nan gaba an gane ko kamar yanzu ka zo ka ce ra'aitu ma'a akhihi خالدا ka khalidan shine mafulan bihi mansub to akhihi din nan damiri na koma zuwa gawa khalid kaga sai ya zo mutaakhir ya zanto shine mutaakhir lafazan na rutubat ya kamata ya zanto damiri ya koma can gurin ba nan gurin ba ina fata an fahimta idan ka faɗi wannan a larabci an yadda fasaha kai kuma akwai quwwatu ta'ali ka faɗi abin da shi aka saba amma idan ka ce ra'aytu ma akhihi khalidan ra'aytu ma akhihi dum yasallai ma akhihi to wai akhihi din sai ji ka ce khalidan oho oho khalid shine a sai hidin da mai udu ila khalid to wannan ba a fita alif ce ina ba ta an fahimta shine ce wato ka rujo'i ad-damiri ala mutaakhir lafzan wa rutubatan damiri ya koma zuwa ga abin da yana ba yana gaba ta furkan lafazi da da jerin kalmomi fi qawli sayyidina hassan bin sabit wato hassan bin sabit an ji yana cewa walau anna majdan أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطئما kagani yace fa inna dhamira fi majduhu lamirin da ke cikin lafazin majduhu raji'un ila mut'ima yana koma ne zuwa gawa mut'im wa huwa muta'akhkhirun fil lafzi gashi kuma shine na karshe a cikin lafazi kama tara kamar yadda kake gani wa fi rutubati kuma shine ma a jerin kalmomi shine na karshe li'annahu maf'ulun bihi domin wato maf'ulun bihi mansub ne an gane ko to idan za a yi zance mai kyau da sai a ce mai walau anna majdan akhalada ad-dahara wahidan min an-nasi abqa majduhu ad-dahara mut'ima wato walau anna majdan akhalada ad-dahara wahidan min an-nasi abqa mut'iman majduhu abqa mut'iman mai majduhu haka da ya kamata a ce amma sai aka ce abqa majduhu ad-dahara mut'ima da sai a ce abqa mut'iman majduhu wato da matsayinsa sai da a ce matsayi na iya dawamar da wani mutum a ban kasa ya rayu a dahara duka tsawon lokaci kare mutu to da matsayin da mut'im ke da shi ya dawamar da shi a shi tun da mut'im ibn adi bai dawama ba to kuma akwai wani wanda zai dawama babu wani wanda zai taɓa mace abin da yake nufi kenan to shi da yake cewa wal baitu ghairu fasih fal baitu ghairu fasih an yadda wannan baitin ba fasaha a cikin sa wannan baitin na Hassan bin Sabit ba fasaha a cikin sa to wannan kuma samun baiti ɗaya cikin ɗaruruwan baitoci wannan ayi bai zo da shi Hassan din bai da fasaha ba da haka sai ce fal baitu ghairu fasih bai ce ba fa Hassan ghairu fasih dan ya sa akwai wadansu ɗaruruwan baitocin da babu wannan a ciki wannan ke kenan wato mazhar ne min mazahir al-ajaz al-insani li'anna al-insana ajiz mahma kan ina fata an fahimta sannan kuma shi ba annabi bane ba wanda yake tuhiyatuhul isma isma da ke waye da shi ina fata an fahimta to kenan duk da haka da sai ke falbaitu ghairu fafi bai ce ba hasan ghairu fafi ina fata mun fahimta mun gama da wannan yanzu lalle zance ya kasance ya kubuta daga mai ba'afu ta'ali to sai abu nabi الثاني ويشترط أن يسلم التركيب من تناقض الكلمات فلا فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدلتها باللسان نعم أدائها باللسان فقول الشاعر وقبر حرب بمكان قفر بمكان قفر بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر
قيل قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن أن أن يفيده ثلاث مرات متواليات دون أن يتتعتع لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفه يحدثان ثقلا ثقلا ظاهرا مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة.
ممتاز. أبو نبيو وتوزنتي كبتا من تنافر الكلمات أن يسلم الكلام min tanafurul kalimat me ake nufi da tanafurul kalimat kalmomi ya zanto ba su da juna ba su dace da juna ba lakin nan zai bayanin sa fala yakunu tisalu ba'dha bi ba'd mimma yusabbibu thiqalaha kada zanto haduwar kalmomin da junan su abu ne da zai iya haifar da sun yi nauyin ji ala sam'i a bisa ga saurare wa su'ubati ada'iha kuma zai wahala ma karanta su ko bayar da su bil lisani da harshe ma a ce maimaita su zaka ji sun yi wahala to wannan ya zama akwai wato tanafur kenan ka kauli sha'ir kamar yadda wani mawaki ce wa qabru harbin bi makamin qabru wa laysa qurba qabri harbin qabru kace wanda akwai tanafur kalimat akwai tanafur kalimat ba su dace da juna ba kila aka ce inna hadha albayta la yatahayyu li ahadin an yi da hu salasa marra wato irin wannan baitin ba zai yiwu ba mutum ya maimaita shi har sau uku mutawaliyatan tare da juna wa kabru harbin bi makanin kafru wa laysa qurba harbi ka gani ba zai iya ba ka maimaita shi ba tare da kai ta ta'atu'i ba ba tare da kai ina ba la yatahayyu li ahadin an yunkidahu salasa marratin mutawaliyatin duna an yatata'ata ba yadda za a mutum ya iya karanta shi ya rera shi har sau uku jere da juna ba tare da yayi wato ainihin ina ba saboda bai li'anna istima'a kalimatihi domin haduwar kalmomin baitin a wuri guda wa qurba makarij hurufiha da kusancin mafitar harufan da juna yuhdisa bi thiqalan zahiran wannan na haifar da wani nauyi wanda yake na fili wajen faɗa a baka ma anna kulla kalimatin minhu tare da cewa kowace kalma law ukhizat wahdaha inda zaka dauki kalmar qabr ita kadai ko harb ita kadai ko kafr ita kadai kowace kalma inda za a dauke ta ita kadai kanar gairar mustakraha ba ta zama abin ki ba wala sakila kuma ba ta da nauyi amma haduwar su da juna sai ya haifar da me nauyi to irin wannan shine suke kira tanafurul kalimat wato kalmomin ba su dace da juna ba to idan ka kawo zance da yake akwai tanafurul kalimat a cikin wannan dalilin ne cewa zancen ka ba fasihin zance bane ba an gane ko to kaga anan gurin wato da wane ne wani ba sakwace mawaƙin nan da yake masa ma baya nan ko kada ce mun taɓa sakwatawa da yake ganin burgewa ne da tara wadansu kalmomi ko da ke a yaren hausa kila haka ne amma a ka'idar larabci kaga ba zai cinye ba yake cewa yaro in salon magana kake ce tsare tsara ta fi tsare tsantsara ka tsantsan tsari tsabga tsamiya ko tun kuɗi tun ku cikin tukari kuɗin ta kuɗin tumbure tukus kaga shi yana ganin ya cinye to kaga kada ko kaga wannan ba fasaha ba ce ba gowa ga wani ba idan a hakikan akwai tanafural kalima sai tsare tsara tafi da tsare tsantsana ka tsantsana tsari tsabga tsamiya ma'ana kaga akwai tsare tsare tsantsana haka da yawa haka ba daɗi akwai tanafural kalima kenan amma da zaka dauki tsare tsara ita kadai shikenan idan ka dauki tsari ita kadai shikenan idan ka dauki tsantsanewa ita kadai kila tana da fasaha amma hada su sai zama akwai tanakulul kalimat wato dole zan ce labudda an yuslama al-kalamu min maza min tanafurul kalimat to abu na uku kenan sai me
الثالث Mhm.
ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي مم.
وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة عن معنى المراد بسبب تعقيد الكلمات أو تقديمها مم.
عن مواضيعها مم.
الأصلية أو بالقصد بين الكلمات التي يجب أن تتجاوب ويستقيل بعضها ببعض Mm.
فإذا قلت مم.
ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه مم.
كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تعليفه مم.
إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا Mm.
فقدمت فقدمت الصفة على- فقدمت الصفة فقدمت الصفة مم.
على الموصوف مم.
وفصل بين المتلازمين Mm.
وهما أداة وهما أداة الاستثناء والمستثنى Mm.
والمضاف والمضاف إليه Mm.
ويشبه ذلك قول أب- أبي الطيب المتنبي Mm.
أن يكون أب أبا البرية آدم Mm.
وأبوك والثقلان أنت محمد Mm.
والوضع الصحيح أن يكون أن يقول مم.
كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان مم.
يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والم- والكمال مم.
فقد فصل بين المبتدا والخبر وهما أبوك محمد Mm.
وقدم الخبر على المبتدا تقديما قد يدعو إلى اليبس في قوله والثقلان أنت Mm.
على أنه بعد التعسف لم يسلم كلامه من سخ من سخط وهذر.
وهذر yawwa abu na biyu shine an yi kalmar tarkibu na ta'aqid al-lafzi akwai abin da ake kira at-ta'qid al-lafzi an gane ko wato lafazi ya kasance baya da kyawu wato lafazi ya zanto mai rikitarwa at-ta'qid al-lafzi kenan wa huwa an yakuna al-kalamu khafiyya dalala shine zance ya zanto dalil wato ma'anarsa a boye take alal ma'anar murad dangane da ma'anar da ake so da shi kai ma'anar da kake so ka faɗa daban mai saurare kuma ba zai taɓa fahimtar wannan ba saboda me bi sababi ta'khirul kalimat imma dan ka jinkirtar da waɗansu kalmomi wanda ya kamata ka bar su a farko au taqdimiha ko gabatar da waɗansu kalmomi wanda ya kamata a bar su a ƙarshe ta'khirul kalimat an au taqdimiha an mawatinha al-asliya daga wuraren su da suke na asali أم- أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ko kuma ka rarraba tsakanin kalmomin da ya kamata suna makwabtaka da juna kamar al mudaf wal mudaf ilayhi ya kamata suna me makwabtaka da juna in ka kawo wani abu a tsakiyar su to kaga ka rusa yadda zance ya kamata ya zama an sama ta'qidul lafz wato rikici a cikin je- a cikin kalmomi wato kalmomin ba wai dacewa ne ba su yi da juna ba irin wancan na farko sun dace da juna amma an sami rikici wajen gabatar da wata da abin nan din wata an gane ko ko raba abin da yake makwasa juna shine wa yattasila ba'daha bi ba'd wato ya kamata sashi ya sadu da juna sai ka rabe su fa idza qulta idan ka ce misali ma qara'a illa wahidan muhammadun ma'a kitaban asihi a ga wannan zantan ai ba wanda zai fahimci me kace an gane ku sai kana hadal kalam gairu fasih wannan zancen baya da fasaha na farko da da'afu ta'alifi akwai da'afu ta'alif a cikin sa idza asluhu domin yadda zancen yake shine a asali ma qara'a muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahida muhammad tare da dan uwansa ba ba su- bai karanta komai ba sai ne littafi daya to kaga wannan shine yadda zancen yake fa qaddimat as-sifatu al mawsuf anan gurin sai ka gabatar da sifa al mawsuf kaga wahidan din nan sifa ne na me na kitab da sai a ce kitaban wahidan kaga sifa al-mawsuf amma sai ka ce illa wahidan kuma sandan kitaban kaga ka gabatar da sifa al-mawsuf wanda wannan ya ci karo da yadda aka saba ji a larabci wa fusila baina al-mutalazimain an rarrabe tsakanin al-mutalazimain guda biyu an gane ko wa huma sune adatul istisna wal mustasna dan lokacin da zaka ce illa da ya kamata ka ce kitaban amma sai ka ce illa sannan ka kawo wahidan muhammadu ma'a sannan ka kawo kitaban ba ma da kalma ɗaya ka rarrabe su ba da kalmomi barkatai tsakanin adatul istisna da kuma almustasna din wal mudaf wal mudaf ilayhi ga kuma yadda aka rarrabe tsakanin al mudaf da me da mudafun ilayhi to kaga wannan shi- shi shi ma gaba ɗaya abu ne da ya- bai kamata ba a cikin larabci ka raba al mudaf wal mudaf ilayhi ka sa wani ba a cikin ويشبه ذلك قول أبو الطيب المتنبي abin da zai kama da wannan abin da muka faɗa maka shine faɗin mu nabi da yace anna yakunu abul bariyati adamu wa abuka wasaqalani anta muhammadu kaga wannan zancen akwai ba afu ta'alifa cikin akwai wal wad'u sahih zibi wanda yake sahihi shine an ya kula yace kaifa yakunu adamu abul bariya yaya adamu zai kasance shine uban halittu gaba daya wa abuka muhammadun kuma ya zanto muhammad shine mahaifinka wa anta sakalan kai kuma kai ne a sakalan gaba daya wato mutum da aljan ko mai matsayin mutane da aljanu gaba daya yani abinda da yake nufi annahu qad jama'a ma fil khaliqati min manan fadl al kamal wato yana son ya ce ai ka hada dukkan waɗansu siffofi da ya kamata halittu su samu na falala da kamala faqad fasala bainal mubtada wal khabar kaga annan sai ya rarrabe tsakanin al mubtada wal khabar an gane ko domin wa abuka muhammad abuka ya zama to shine mubtada din muhammad shine mai khabar to sai ya shiga tsakanin su da wani abu wasaqalani anta sannan ko muhammad ya raba tsakanin mubtada wal khabar wanda bai kamata ba wa huma abuka muhammad yadda zance yake kenan wa qaddama al khabara sannan ya gabatar da al khabar al mubtada akan mubtada taqdimun qad yad'u ila al labsi wato irin gabatarwa da ta iya haifar da rikitar da mutum wajen fahimtar zance fi kaulihi wajen maganarsa cewa wattaqalani anta a madadin yace wa anta saqalani an gane ko domin sai zanto anta shine mubtada a saqalani shine me khabar amma wa saqalani anta kaga ala annahu ba'da ta'assuf wannan dai bayan duk wahala da za a sha da kokarin fitar da ma'anar lam yaslamu kalamuhu min sukhfin wannan magana ta ba za ta kubuta ba daga wauta wa hazarin da hayaniya kawai irin ta mawaki wanda kwata kwata ba ta da wata ma'ana akwai sukhf akwai kuma hazar wato hayaniya kawai na'am
ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد من التعقيد المعنوي وهو أن يعتمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده ويسيء اختيار الكلمات فيسيء اختيار الكلمات كلمات كلمات للمعنى الذي يريده فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي ناطقا بلغة قومه وهذا استعمال صحيح فصيح فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة كان مخطئا وكان في كلامه تعقيد معنوي ومن ذلك bari mu gama da tukuna wa yajibu an yuslama tartibu min at-ta'qid al-ma'nawi sannan jerin zance dole ya kubuta daga abin da ake kira at-ta'qid al-ma'nawi rikici ta fuskar ma'ana wancan rikici ta fuskar mai kalmomi at-ta'qid al-lafzi wannan at-ta'qid al-ma'nawi wa huwa yadda yake kuci ne an ya'mad al-mutakallimu ila at-ta'bir wato mai zance ya nufaci furta wani zance ila at-ta'bir amma nan wajen bayyana wata ma'ana fa yasta'milu fihi kalimatin fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyya sai ya amfani da kalmomi a wurin da ba ita ce ma'anarsa ta hakika ba fa yusi ikhtiyar al-kalimati lil ma'na allazi yuriduhu yana da ma'ana a zuciya yake son ya faɗe ta amma sai ya zabo mata kalmomin da ba su dace da ita ba dan kaga ai zance abu guda biyu ke yin zance zuciya da kome harshe idan zuciya ta tara ma'ana da ake son a faɗa sai harshe ya yi bayani a madadin zuciya to shi ya tara ma'ana to amma wajen zaben kalmomin da za su bada wannan ma'anar sai ya mugun zaɓi sai ya zaɓi mutumin da bai zaɓo kalmomin da suka dace su ba da wannan ma'anar da shi ke nufi ba an gane ko to ya taribu ta'bir sai ga zancen nashi ya rikice wa yaltabis al'amru ala sami' mai saurare sai abin ya dimautar da shi misalu zalika misalin haka anna kalimatan lisan idan ka ɗauki kalma ta al-lisan tutlaqu ahyanan wa yuradu biha al-lugha akan ce al-lisan a cikin larabci wani lokaci ana nufin harshe ana nufin yare ba wai harshe na cin na dandanan abu ba yare shine al-lisan kamar yadda al-lisan din kuma ana nufin harshe din wanda da shi kake dandanan zaki ko wani abu to amma al-lisan aka ambace ta ana nufin yare kamar yadda Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu taba turo wani wanzo waface da yaran mutanen sa ai nafiqan bi lugati qaumihi wa hadha istimalun sahihun fasih wannan amfani da wannan kalma a matsayin wannan ma'ana shine fasaha kuma daidai ne a larabci babu kuskure a ciki fa idza sta'mala insanun hadhihi al-kalima amma in wani mutum ya zo ya ce shi bari ya amfani da wannan kalma ta lisan fil jasus yana nufin dan leken asiri sai ya ce lisan yana nufin me dan leken asiri jasus kenan wa qala sai ya faɗa mana cikin zance yace bassal hakimu alsinatahu fil madina ai gwamna ya watsa ya ɗaiɗaita ƴan leƙen asirinsa a gari don su biyo masa labari a madadin ya ce bassal hakimu jawasi sahu sai ce bassal hakimu alsinatahu wa yuridu bil lisan aljasus to kaga wannan yace kana mukhtian duk wanda ya haka larabci to yayi kuskure an gane ko wa kana fi kalamihi ta'qidun ma'nawi azancansa sai ya zanto akwai rikici ta fuskar ma'ana domin ya ya kawo kalma ya ba ta wata ma'anar da ba a santa ba to kaga wannan babu fasaha a cikin kenan ina fata an fahimta yanzu kamar wani wata matar gwamna ce a wani lokaci ne ana labarai wani matar gwamna fa matar gwamna ta wata jihar take ta za ta sa kafar wando daya da duk wanda sai kare doka kaza wannan ma'anar ta dace mace ta faɗe ta sai a ji abin haka akwai ɗan kazanta kazanta cikin faɗin maganar haka ko kuma yadda mutanen mu suke cewa sai ce abu ya yi tashin goron zabi da Allah zan tambaye ku idan akwai makiyaya a cikin ku shi tashin goron zabi ya yake eh a'a haka ne kuka hango ma'anar yadda yake a bisa ga hakikanin sa yalla sai kun je kun binciko duk ku san ma'anar ba duk ku san ma'anar ba tashin goron zafi ba wani tashin shirki bane fa ba ne sai ba eh to to shine to yanzu idan farashi ya tashi a Najeriya dawowa ki ko kuma ya dace a cikin goron zafi ya dace a ce tashin goron zabi haka da ake faɗa a labarai kaga wannan gwaranci ne kuma yanzu har an ka karba a haka shi kenan an kare ka'idar luga an yi menene da sauransu da irin waɗansu yan masar da aka irin masu kare mutuncin larabci idan idan kai kuskure a nahuwa ce astaghfirullah kai kai kuskure shi da yin suke fari ya gefe kai da kuskure shi da wato ana ana kare da hausa yadda aka dama yanzu indai kana sauraron labarin da na bana wallahi sai kai ta dariya wallahi ko musamman ma irin yanzu kafofin watsa labaranmu waɗanda zaka samu ma'aikatan kansu da yaran babu su iya ba yaran da zai magana mutum bai iya ba an gane ko kai Allah dai shi kyauta ala kulli halin kun dai fahimci wannan jumlar ko yace kana mukhtan wa kana fi kalamihi ta'qidun ma'nawi wa min zalika ومن ذلك قول امرئ الخيل في وقت فرس واركب في, في الروع خيطانة فتاوجها سعة منتشر kaga wannan da ibnu qais ya didda fasahar sa a cikin zance amma anan gurin ai ya buga yace wa arkabu fir rawi sayfanatan an gane ko lafazin ar-raw abinda ake nufi da shi a lokacin da kake cikin tsoro ko firgici wa arkabu fir rawi yayin da nake cikin tsoro ko firgici nukan hau khaifanatan lafazin khaifana wato godiya wadda take dakalalliya ba ta da abin nan kenan ita ce khaifana kasa wajahaha sa'afun muntashir kasa wajahaha ya lullube fuskarta mai lullube fuskarta sa'afun muntashir wato yana nufin gashi wanda yake mai yaduwa to amma sai kawo sa'af wanda kalmar sa'af ita ce tanka ta dabino abinda ganyen dabino ke jikinsa dinnan shine sa'af to sai ya kawo shi yana nufin gashi da ke kan wato kan dabba din kuma muntashar har ya sauko a kan idanunta wanda yake su a wajen larabawa gashi idan ya sauko har rufe idan doki wannan ba ado bane aibu ne ba ma za a sai dokin ba shi sa suka cika ganin ayya buga sannan kuma wa ce masa gashi ana kiransa sa'af to amma yana son ya kulla alaka tsakanin kamanceceniya kawai tasbihi yake son yi amma kuma ya kasance abin ya kubuce masa abin ya bashi ruwa bai fito yadda ke san shi ba dake asalin asalin alkhaifana ta ma idan ka dauki larabcin yana nufin aljarada ita ce wato fara ita ce khaifana to amma yana nufin yadda fara ba ta nauyi ta tashi na cif cif haka to wai haka godiyar sama mai sauki ce haka haka to kaga siffanta godiya da fara ya yi nisa a cikin larabci
ويريد بها هنا الفرس الخفيفة kaga abin da yake nufi godiya wadda take alkhafifa wadda take ba ta da kiba da yawa mai kuzari da hanzari dan da nan وهذا لا بأس به ita to wannan la ba asali a iya karba kila idan an dade an yi dogon tawili bayan dogon turanci wato kotun balaga kila ta iya yadda da wannan eh وإن كان تشبيه الف- الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف to duk da cewa dai kam a kamanta fara da a kamanta doki godiya da fara wannan la yakhlu min da'af akwai rauni a cikin wannan amma duk da haka a iya karba la ba asali eh
أما وصف هذه الفرس بأن شعر ناس- ناسيتها طويل كسعة النقل يغطي وجهها فغير مقبول yake to amma a siffanta gashin wannan godiya gashin zankwanta nasiya kenan tawilin cewa to- gashin zankwanta din mai tsawo ne ka ta'atin nakali kamar tanka ta da bino yughatti wajha har ma yana lallabe fuskar ta fa ghairu maqbul wannan kan ba za a karbe shi ba لأن المعروف عند العرب أن شعر الناسية إذا غطى العينين لم تكن الفرس فرس كريمة domin sananne ne a wurin larab- a wurin larabawa gashi na zankon dabba idan har ya rufe idanunta lam takun al farasu karima irin wannan godiyar ba ta zama mai karamci ko wadda take mai kima ba
ولم ولا- تكن كخ- خفيفة kuma babu yadda za a ganta ta zama kafifa ba mai kiba ba za ta yi kiba da yawa ba tunda ba ta samun yawan guje-guje da zai sa jikinta ya abin nan dole za ta yi kiba za ta tsara kitse a jikinta
ومن التعقيد المعنوي Mm, قول أبي تمام mm, جذبت نداه غدوة السبت جذبة mm.
فخر سريعا بين أيدي القصائد To, ya- فإنه, mm, ci gaba.
فإنه ما سكت أن جع أن جع حتى جعل كرم مدحو ممدوحه يقر سر- سريعا وهذا من أقبه الكلام
zancen da za a yi wa kaza kowane mutum wato bayan ka iya kera zance sai kuma kiwo ka kiwace kowane zance a ina ya kamata a sashi to shi kenan wannan shine balaga a takaice shine ce ammal balagatu fa hiya ta'diyatul ma'ana al-jalil shine bayar da ma'ana mai girma wadihan ma'anan ta zama a fili bi ibaratin sahiha da jumloli waɗanda suke sahihai a larabci fasiha sannan fasihai a balagance dan ko jumla ta zanto sahiha a cikin larabci bata zanto fasiha a balaga to bata zama ba akwai daɗi kenan laha fi nafsi asrun kallab irin jumlar da tana da tasiri khallab mai jan hankali a cikin zuciya an gane ko ma'a mula'amati kulli kalamin tare da dacewar kowane zance lil mawtin alladhi yuqalu fihi da inda aka faɗe shi wal ashkhas alladhina yukhatabuna da kuma dacewar zancen da waɗanda ake faɗawa shi Na- yanzu ka je ta'aziyya me ya kamata a kai wa wajen dariya da murmushi ko ɗaure fuska kaga ɗaure fuska amma ka je ta'aziyya wannan sai baban ka mutu ko Allah sarki wato kashi ya mutu kenan to kaga wannan ya zo ne kenan amma mutumin da ya aure ko aka yi masa haihuwa shi ne sai ka ji kana dariya amma mutumin da abin da sai ka ɗauki kan Allah sarki wani abin da ya faru kenan ka subhanallahi to Allah ji kansa to Allah ba da hakuri komai kowa abin da yake zira kenan kaga wannan zancen ya dace da ya faɗi ina ba da wato ko da zance akwai inda ya dace a yi kuma kowane mutane akwai abin da ya kamata a faɗa musu sai ce mi فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفكري ودقة إدراك الجمال مم.
وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب وللمرانة يد لا لا تجحد مم.
في تكوين الذوق في تكوين الذوق الفني وتنشيط المواهب الفاترة جميل yace falaisat albalagatu qabla kulli shay'in illa fannan min alfunun kafin komai balaga fa ba komai bace ba face fanni daga cikin fannoni masu zaman kansu kar ka dauka iya nahawu kadai zai saka san balaga iya fiqhu iya hadisi zai saka san balaga ya kamata ka san balaga fanni ne wanda yake zaune da gindinsa ya atamidu ala safa'il istidad wanda yake ginuwa akan kimtsi warakakke wato istidad ita ce fitra da aka halicce ka idan kai dan binni ne to fitra din ta dan binni wadda bata gurbata da wani abu ba idan mutum mazaunin karkara ne fitra irin ta mazaunin karkara wadda bata gurbata da wani abu ba suka ce mazaunin karkara yadda aka san shi shine magana kai tsaye baya me kwane kwane wannan kuma inda yake zaune ne yayi tasiri saboda da ya fito daga gidansa sai daji fili ne tangarrau to da ka komai naci amma mutumin binni idan ya fito ga loko ga kudin ga gini mai tsawo to shi sa shi ma a cikin zance sai ya ta kwane wato al-insani ibnu bi'atihi wato mutum dan bi'ar da aka haife shi bi'a tana da tasiri akan wannan to da haka sai yace ya atamidu ala safa'il istidad al-fitri warakar ko wankuwar al-istidad al-fitri wato kimtsi na fitra da Allah ya halicci dan adam akai ya zanto fitrar ka tana nan lafiyayya bata gurbata da wani abu ba wa dikkati idrakil jamal da kuma zurfin fahimtar kyawun abu idan mai kyau ne ka gane kyansa idan mummuna ne ka bayyana muninsa wato so a wajen malaman balaga sukan so idan ka ce wannan allon yana da kyau kuma ya fi bakin allo na katako da ake a bakin fenti yana da kyau din haka ne kuma ya fi wancan kuma ka yi bayani dalili da yasa yana da kaza yana da kaza yana da kaza idan ka ce wannan abin mummuna ne kuma dalilin muninsa shine kaza shine kaza shine kaza kuma idan ka faɗi kyau da dalilan kyau masu hankali za su iya gamsuwa eh haka ne idan ka faɗi muni da dalilan muni masu hankali za su iya gamsuwa eh haka ne ina fata an fahimta to wannan shine abin da ake kira balaga za ka iya gane kyawun abu tare da bayanin dalilan da suka sa ya zama kyakkyawa ka gane munin abu da dalilan da suka sa ya zama amma da aka ce yana da kyau ce me sai wallahi na ga mutane suna cewa yana da kyau baya da kyau aka ce me dalili kace wallahi mutane suke cewa baya da kyau kaga ya zama baka da kai kawai imma'a ne bin mutane kake wato baka da naka ra'ayi to wannan ita ce hakikanin balaga wa tabayyunu al-furuqi wa tabayyunu al-furuqi al-khafiyya da kokarin gane bambance-bambance na ɓoye bai da sunofil asali tsakankanin uslubi da uslubi uslubin wane kaza ne da shi akwai kaza akwai kaza kamar yanzu wani zo tambaye ka ka taɓa halittar darsan shek bin bas ka ce eh ka taɓa halittar darsa na shek bin usaimin ka ce eh to a cikinsu wanne ne ya fi ba da ƙaye wajen uslubin karantarwa to kaga duk wanda za ka yi bayani na farko dai ka ce wane akwai kaza akwai kaza akwai kaza a cikin uslubinsa wane akwai kaza akwai kaza akwai kaza a wajen uslubinsa da haka uslubin wane kila zai fi dacewa da irin mutane kaza irin mutane kaza uslubin wane kuma zai fi dacewa da irin mutane kaza da irin mutane kaza kaga ka ka faɗi ka faɗi waɗansu bambance bambance na ɓoye a zahiri kowa malami ne a zahiri kowane daga kowanne daga cikin su ya karanci aqida ya karanci tafsiri ya karanci ulumul lugatul arabiyya da ulumul shari'a masu fadin gaske hanyar isar wasu zuwa ga jama'a kuma ta ta bamban wannan kuma wanda ya lizince su ko ya lizinci rubuce rubucen su ko yawan sauraron kasadin su zai iya gano bambance bambancen da ke tsakanin wannan malami da wancan malami dan kowa yana da baiwa da Allah ba shi manzo Allah ya ce annasu ma'adin kama adin zahabi wal fidda wato mutane yadda ka san ma'adani na kasa haka mutane suke kowa da irin baiwar da Allah bashi akwai ma'adanan da zaka haka ka fito da gold wani ka fito da azurfa wani ka fito da wani dutse mai wani tagulla wani karfe wani kuma ka fito da toka ko kasa kawai babu komai to haka mutane masu ina fata an fahimta to yadda zaka iya bambance tsakanin uslubi kaza da kaza kamar yanzu a tambaye ka ka karanta kasidar ibnu qais ka ce na karanta ta ka karanta kasidar a'asha eh na karanta ta to wace ta bota to kaga nan sai ka tambaya wacce a cikin kasidar ta ce in dai kasida kaza ce ga miza dinta tana da kaza tana da kaza tana da kaza in kasida kaza ce kuma ga miza dinta kokarin gane wannan shi kansa bai wace zauki ne zauki ne wani abin yana daga cikin takawiyin alfitri lil insan wato ginin halitta da Allah ya halitta dan adam akai an gane ko yadda mutum zai bambance tsakanin alfuruq alkhafiyya bayna sunuf alasalib walil maranati yadu la tujhat lafazin almarana abin da yake nufi gwaji yau da gobe yawan karatu walil marana yadul la tujhad kaga marana wato gwaji da yawan karance karance yana da baiwa wata ni'ima ce wadda ba a inkarinta wato wajen tana da tasiri wannan na da tasiri wajen ginin mai zauki wajen ginin zaukin dan adam yawan karatu ka karanta wannan ka karanta wannan ka karanta wannan shi yasa suka ce shi yasa jahizi ta bamban da dama daga cikin malaman zamanin sa in ana maganar harshen larabci ba wai ulumul shar'iyya ba ya sha bamban saboda yawan karatun sa saboda yawan nacin karatu shi a wurin jahizi yana ganin ba wani lokaci da kake da shi in ba na ci da na sha da kewayar ban daki ba sai karatu in ba haka ba to sallah in ba haka ba kuma karatu kawai shi ke aikin sa kenan to da zai zo ya samu masu sayar da littafi idan su malam ibrahim suna da katon shago sai ce zai biya kuɗi ya kwana ciki haya ya hayi shagon zuwa safi ya biya a kullum ta a ciki ya karanta duk abin da yake so ya karanta zuwa gari ya waye ka zo ka ci gaba to sai masu yi sai da littattafai suka ga sun samu riba biyu na farko ga mai gadi na biyu kuma ya biya su mai gadi ya biya ka ai ba taɓa yin wannan ba shi kuma abin da yake gani yawancin littattafan ba duka bane yake da abin da zai iya saya amma zai iya biyan kuɗin haya zuwa safe kuma zuwa safe nan zai iya karanta wani abu zai iya kofa wani abu a exercise ɗinsa in ba haka ba zai iya mallakar littafin ba in ko da safe an bude ana ciniki zaka zo ka dauki littafi ka ce bari in gobe kaza da littafi ba zai barka ba ibrahim ma ba zai barka ba amma idan yace ga shagon ka biya ka kwanta a ciki kaga kenan to yawan karatu almarana kenan daga at-tamrin ne ba shine gwaji ba ko test yawan gwaji yana da yadul la tujhat fi takwin az-zawq al-fanni wajen ginin zauki na iya zance shine al-fanni na iya zance wa tanshitul mawahib al-fatira da kuma sanya karsashi ga baiwa wadda da ta yi rauni in an kyale ta kadai ma har sai ta mutu asalin dan adam kowa na da baiwa irin tashi idan ya sami hanyar karatu mai kyau sai ga baiwar an motsa ta ya zama da kakuri idan kuma kawai ya tsaya haka nan yana ta noma yana daukan itace da dayo kara shikenan kuma sai baiwar ta yi mai ta dakushe saboda ba samu abin da zai motsa ta ba ko ya tsaya kan titi nan ya sayar da fetur gobe nan gurin bai samu makarantar zai karatu sai ya gabe wannan time ta dakushe sai na suka ce duk wanda kaga ya kware wajen rera waka yana burge mutane to asalin sa yana da baiwa amma bata samu taujihi mai kyau ba da an yi taujihin sa wajen karatun Qur'ani kila da ya fa Abdul Basit da Khalil Kusari amma sai aka yi rashin sa'a aka kyale shi akan titi ya koyi mai waka to haka wannan wanda ya kware wajen karatun qur'ani ya samu taujihi mai kyau kenan kila da an kyale shi akan titi shine da zama kwararren mawakin da yafi kowa a zamanin sa amma sai Allah masa gidan dogo aka karkatar da aka lassa na haka dai marana tana da tasirin ta sosai wala budda li talib ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب والتملؤ من من نميره القياض ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها والموازنة بينها وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا.
يتي ولا بد للطالب ba makawa ga ɗalibi mai neman ilimi ila janibi zalika bayan abin da yake da shi ne fitara warakakkiya da Allah ya halicce shi akai da kuma marana wato gwaji da yake taiwa kansa ko a masa gwaji ko yayi da kuma kokarin motsa mauhiba ɗinsa da Allah ya bashi to labudda baya ga wannan ɗalibi ya kasance ila janibi zalika ya zuwa ga gefen hakan labudda lahu min qira'ati tara'if al-adab dole ya rinka yawan karanta tara'if al-adab tara'if jam'i na tarifa tarifa shine duk wani labari mai ban kai to kaga a cikin littattafai na adab zaka samu akwai labarai idan ka dauki littafin albayan wa tabayyun na jahir juz'i hudu galibi akwai labarai labarin sarakuna labarin malamai assalamu alaikum labarin haka da sauransu sannan idan ka dauki littafin alkamil fil lugati wal adab na almubarris nan gurin ma zaka samu akwai labarai da waɗansu kissoshi to labaran kuma na hikimomi ne zaka ji ababai masu ban kaye ababai masu hikima to yawan karanta wannan yana da tasiri wajen takwini na dan adam wato wajen fasaha da balagar zance saboda ka karanta zantukan masu balaga da suka wuce baya a zamunna daban-daban sai ka haɗa ƙwarewarsu da taka ƙwarewar sai ka haɗa baiwarsu da taka baiwar sai ka fitar da sakamako wa tamallu min namiri hilfayyab at-tamallu koshi daga mala'a yamla'u ne ai al-mil'u ba shine cikar abu ba والتملو da kokarin koshi min namir hilfayat asalin namir abin da yake nufi tafki ko ko magudanar ruwa an gane ko kamar korama kenan annamir min namirihi daga wato koramar sa koramar adab alfayyat wadda take yawan koro ruwa abin da yake nufi duk wani wanda aka ce wannan adibi ne ya shahara na da ko ne yanzu kai kokarin karanta littattafansa kai ma sai ka samu malaka makamancin tashi idan ka tashi za ka karanta adab irin na mutanen da kaga littafin albayan wa tabayyun na jahil adabul katib na ibnu kutayba al-kamil fil lughati wal adab na al-mubarrid khizanatul adab na abdul latif al-baghdadi da sauran littattafai waɗanda suke na adab na wancan zamanin idan ka tashi karanta adab a irin wannan lokaci kuma dole ne littattafan irin su sayyid kutub da ya rasu littattafansa suna da kyau kwarai da gaske a bangaren adab littattafan irin su abbas mahmud al-akkad suna da kyau a cikin bangaren adab littattafan irin su anwarul jundi irin su mustafa zaki irin su mahmud muhammad shakir da ya rasu kwanaki littattafan su suna da adab sosai da sosai zaka ji akwai usulubi sai dai kawai a cikin su akwai mutanen da sun damu da addini akwai mutanen da kuma wato kamar sun tasirantu da rayuwar turai ko kuma suna dauka kawai suna karanta adab dan adab ba adab dan musulunci ba to zaka samu akwai gwanin tanzarci amma akwai shirme irin su daha husaini za ka samu cewa akwai gwanintar magana idan mutum na karanta littafansa amma kuma akwai ilhadi da wani kafirci kafirci da wata yan ridda ridda wani lokaci wallahi